إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فيقول الله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الآيات أيها الأحباء هذه الآيات وأشباهها تبين بداية النهاية بداية يوم القيامة وما فيه من أحوال عظيمة ومواقف شديدة فلا تقوم الساعة حتى يدمر الله هذا الكون ويغير نظامه فالشمس تكور ويذهب ضياؤها ويقصف القمر ويتلاشى نوره وتكدر الكواكب ويخفى دوؤها والبهار تسجر ويجف ماؤها والجبال تدك دكا فتصبح كثيبا مهيلا ثم يزلزل الله الأرض ويبدلها وتنشق السماء ويطويها الرب تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في السور فتطير ألواح العباد فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما تنبت البقل وبذلك وبذلك عباد الله يعيد الله الأجساد وأشعارها وأبشارها كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا كنا فاعلين ويهشر الخلائق كلهم فلا يغادر منهم أحد على أرض بيضاء أفراء ليس فيها معلم لأحد ويمدها ربها مد الأديم قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويبعث الله كل عبد على ما مات عليه فأصناف من المؤمنين يذلهم الله يوم لا ذل إلا ذله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم وأهل الكفر والنفاق في فزع وهوان وحسرة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عباد الله يوم الحشر يوم تشخص فيه أبصار الخلائق وتبلغ القلوب الحناجر وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وتدن الشمس من الناس ميلا ويعرقون على قدر أعمالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأرق الناس يوم القيامة حتى يذهب أرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم أخرجه الشيخان ويبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يتحملون وإذا طال بالناس الوقوف قال بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام أجمعين فيطلبون من كل واحد منهم الشفاعة فيعبى عليهم ويعتذر ويقول اللهم سلم سلم ثم يأتون محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات فيقول أنا لها أنا لها فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيقع تحت الأرش ساجدا ثم يفتح الله له بكلمات ومحاميد فيثني على الله بها ويقول له ربه ارفع رأسك يا محمد سل تعطه واشف تشفع فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول يا رب أمتي أمتي فيقول له النب... في... فيشفع له الله صلى الله عليه وسلم في أمتي ثم يأتي رب العالمين فيعرض عليه الخلق صفا فيكلمهم ربهم ويبين لهم أعمالهم وما جنت عليهم أيديهم ويؤتى بالرسل شهداء على أممهم وتشهد الأرض بما أمل عليها وتنطق الأعداء والجواره بما كسبت بما كسبت أصحابها ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا الآيات ويومئذ تنشر الصحف ويظهر كل ما كان خافيا وتبلى السرائر ويرى العبد ما عمل من خير وشر وجل ودق أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء قدير والناس يومئذ إما سعيد يأخذ كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وإما شقي يأخذ كتابه بشماله ويحاسب حسابا عسيرا ويؤاخذ بكل صغيرة وكبيرة ثم يصلى سعيرا ويضرب الصراط على جهنم فيمر عليه المؤمنون كأطراف العين وكالبرق وكالريه المرسلة وكالطير وكالجواد فناج مسلم ومخدوش ومدفوع إلى جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن عبر من المسلمين الصراط فقد نجا ولكنهم يحاسبون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم على بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا عباد الله إن الساعة آتية لا ريب فيها وإنها وأيم الله ليوم عسير وحوله كثير وكربه مرير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأذكر الله وأستغفره وأتوب إليه من ذنبي فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى ما سؤال بركة باب الشكة الله مدعوك كن سركي أتكن القرآن yayi mana bayanai mabambanta da suka shafi abin da ke da alaka da ƙarshen duniya da tashin alkiyama akwai wasu surori gajajjeru masu ɗauke da darussa masu yawa irin suratu kuwirat irin suratu idan sama'un shaqqat irin suratu idan sama'un fatarat waɗannan surori da ire-irensu sun zo da bayani akan yadda Allah maɗaukakin sarki zai canza tsarin wannan duniya a daidai lokacin da ya tashe ta Allah ya ce ka ambata musu a lokacin da za a naɗaiɗaye wato wannan duniya rana a kawar da haskenta taurari Allah ya dishe kyalkyalinsu sannan duwatsu Allah maɗaukin sarki zai sa mala'iku su musu tsawa sai su dagargaje su zama kamar garin yashi hakanan kuma dukiyoyi sawa'un dabbobi ne na raƙuma ko shanu ko makamantansu Allah ya ce duka za a halakar da su su zama ba komai ba hakan nan koguna da rafuka da tekuna Allah zai kafar da ruwansu sannan jukunan da suka mutu Allah ya dawo musu da rayuwarsu har ma Allah ya ba mu labarin cewa za a tambayi yarinya da aka kashe irin kisa na jahiliya da suke kashe 'ya'ya mata za a yi mata tambaya akan wani laifi ta aka kashe ta ayoyi ne masu yawa waɗannan ayoyi da ire-irensu suna bayyana mana farkon ƙarshen wannan duniya farko ranar alkiyama da abin da ke cikinta na tashin hankali mai girma Allah ba zai tashi wannan duniya ba sai ya ragargaza ta duk wannan gine-gine da yadda mutane suka tsara birane da abubuwan da ɗan adam ya yi na ci gaba to a wurin Allah ba komai ba ne saboda haka ran da Allah ya tashi alkiyama duka sai ya dagargaza shi gaba ki ɗaya sai Allah ya canza tsarin wannan duniya sai a wayi gari rana ba ta da wannan hasken nata da kowa yake gani sannan wata za a kisfe shi a tafiye da kyalkyalinsa hakan nan taurari za a neme su a rasa haskensu zai ɓace koguna za su kafe babu ruwa duwatsu za a yi raga-raga da su kamar niƙaƙƙen yashi sannan Allah ya girgiza ƙasa iyakar girgizawa ya sa a naɗaiɗaye ta ga baki ɗaya ya riƙe ta da hannunsa guda ɗaya kamar da Allah yake gaya mana cewa su kafirai sun kasa bai wa Allah girman da ya cancanta alhalin Allah saboda girman ikonsa ranar alkiyama zai naɗe ƙasa da hannunsa guda ɗaya bayan an gama wannan gaba ɗaya sai Allah ya umarci mala'ikan nan a sarafilu wanda a yanzu haka da muke maganar nan yana nan yana rike da ƙahon shi na busar tashin alkiyama yana kallon setin al'arshi nabi ya ce baya rintsa ido baya kifta ido saboda kafin ya kifta kada Allah ya bashi umarnin cewa a busa ƙaho saboda haka Allah zai umarce shi ya busa ƙaho idan ya busa wannan ƙahon sai rayukan bayi su fara tashi kamar guguwa suna komawa jikin ragargazazzun jikunansu waɗanda ke cikin ƙaburbura na ɗaruruwa da dubbannan shekaru alimamul bukhari da muslim suka ruwaito hadisi daga sahabi abu huraira allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tashi alkiyama Allah zai sa sama ta yi wani ruwa na musamman wannan ruwan shine zai biya shiga cikin kaburbura a dukkanin makabartun duniya duk kabarin da ruwan nan ya shiga zai taba wani ragowar kashin gadon baya wanda shi baya narkewa da zarar ya taba wannan kashi daga nan ne Allah zai tashi dukkanin bil adama fa idahum qiyamun yanzuruna sai gashi mutane suna kallon junansu suna gane junansu haka za a tara mutane a wani fili na musamman wanda ba za a kyala kowa ba kowa sai ya zama yana wajen wani fili ne da wata ƙasa fara wadda ba ta da tudu ko kwana ko lungu kamar da Allah yake cewa wa yas'alunaka anil jibali suna tambaya ka game da duwatsu ya za a yi da su ka ce musu Allah zai yi raga da su iyaka yin raga-raga da su kuma za a sheƙe su sai zama babu komai sai wata irin ƙasa farfajiya wadda babu kwana babu tudu to daga nan ne fa Allah zai tashi dukkanin bayi Allah maɗaukakin sarki zai tashi dukkanin bayi kowa a matsayi gwargwadon matsayinsa za a ga wasu cikin muminai suna ƙarƙashin inuwa Allah a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Ubangiji za a ga wasu mutane a rigar tsakani inda ake ce ma al'araf wani tudu na babu ba sa wannan yanki ba sa wancan yanki sannan kafirai da munafukai suna cikin tashin hankali da wulakanci da azaba mai tsanani Allah ka tsare mu ya ku bayin Allah wannan rana da ake ce ma kiyama rana ce mai tsananin tashin hankali rana ce da ido zai raina fata rana ce da zukata za su kawo cikin makogoro rana ce wadda za ga mutane suna magagi kamar sun sha kayan maye alhalin ba kayan maye suka sha ba tsaba ragen tashin hankali ne rana ce wadda za a kusanto da hasken rana daidai kamar tsawon musayin kwalli tsakaninta da kan mutane tana tafarfasa kwakwalansu kamar yadda tukunya take tafarfasa a kan wuta rana ce wadda mutane za su yi zufa gwargwadon yawan zunubansu har a ga wasu cewa zuffarsu tana gudana kamar yadda kwata ko kogi yake gudana wasu kuma har zuffar ta zame musu kamar wani dan gulbi suna iyo a ciki wasu ma har ta shanye su ga baki daya zaka ga mutane cikin tashin hankali da damuwa da rashin sanin ina suka fuskanta idan bakin ciki da damuwa da tashin hankali suka ishi mutane sai a fara shawara tsakankanin juna wasu daga cikin mutane su ce ya ku ƴaƴan adam shin ba ku ganin irin tashin hankalin da muke ciki ba ku ganin irin bala'in da muke ciki anya ba za mu nemi mafita ba daga nan za a yi shawarar cewa to bari mu tafi gun adamu alaihi salam shine uban mu gabaki daya ya je ya samu ubangiji ya roƙa mana ahuwa a zo a yi hisabi kowa ya san matsayinsa za a tafi gun annabi adam alaihi salam daga nan zuwa gun annabi nuhu alaihi salam zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam zuwa ga annabi musa da isa alaihi salam waɗannan annabawan gabaki ɗayansu kowa zai zuƙe ya janye jikinsa ya ba da uzuri ya ce ba zan iya ba ni ma ta kaina nake a yau daga ƙarshe shawara ta tike akan a tafi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to anan ne waɗannan ƴan neman ceto za su rankaya zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su same shi su nemi agajinsa ya taimaka ya tafi wurin Allah ya roƙa wa al'umma ga baki ɗaya ceto da ake kira da suna ash-shafa'atul uzma to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai labarta musu cewa ai dama ni ke da wannan ceto dama ni Allah ya ba wannan dama daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama zai tashi ya tafi ƙarƙashin al'arshi mai girma ya faɗi wa Allah sujuda Allah ya buɗe zuciyarsa ya kimsa masa wasu kalmomi da wasu maganganu na yaban Allah da neman ceto a wurin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallama zai wa Allah yabo da kirari sai Allah ya ce masa ya kai Muhammadu daga kanka me kake so a baka me kake roƙo a yi maka wa kake so ka ceta a bashi cetonka a baka ceton shi afwan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji ina neman ma al'umma ta ceto ne ina neman agajinka ya Allah ka tausaya wa al'ummata daga nan sai Allah ya bashi dama dan ceton al'ummarsa da yi hisabi ga sauran al'ummomi daga nan Allah maɗaukakin sarki zai zo da kansa a gabatar da bayi a gabansa sahu sahu Allah ya yi magana da su Allah ya keɓance da su Allah ya bayyana ma bayi ayyukansu da ababen da suka ɗaukar wa kansu sannan a zo da annabawa da manzanni don su ba da shaida akan al'ummominsu sannan ita kanta ƙasa ta yi shaida akan mutane akan abin da suka aikata a cikinta hakan nan gaɓoɓinsu idanu da hannaye da hanci da kunne da al'aura dukkaninsu za su yi shaida akan bayi akan abin da suka kasance suna aikatawa ranan ne Allah yake ba mu labari yake cewa ran da za a tashi ‘yan wuta a rarraba su zuwa ga gidajen wuta kala-kala a lokacin da za su zo bakin wutan gaɓoɓinsu za su yi shaida a kansu har su dinga cewa ga idan junansu da kunnensu da al'aurarsu dan me kuka yi shaida a kanmu su kuma sai su ce musu Allah Ubangiji da ya ba ku daman magana, mu ma shi ne ya ba mu daman magana a yau, da mu ba da shaida abin da muka gani. A wannan rana za a taho da takardun mutane da littafan aikinsu, a zo a baje su kowa ya gani, duk wani abu da yake ɓoye a duniya na sirri, a ranar za a bayyana shi, a ranar za ka ga bawa yana ɗauke da aikinsa ko dai na alkhairi ko kuma na sharri, ko ɗan ƙanƙani ko babba. dukkaninsu sai Allah ya bayyana su an gani kamar da Allah yake cewa Allah ya kididdige ayyukan bayi ga baki daya alhalin su kuma sun manta a wannan rana mutane iri biyu ne kawai ko dai wanda ya tsira wanda zai ashin zafin shi da hannun dama wanda za a yi mai hisabi mai sauki wanda zai koma zuwa ga mutanen gidansa cikin farin ciki ko kuma wanda ya zama matsiyaci mara albarka wanda zai anshi littafin shi da hannun hagu wanda za a mai hisabi na keke da keke a kama shi da dukkanin laifukansa sannan a tura ƙeyarsa zuwa wutar sa'ira a wannan rana za a kafa wannan gada da ake ce masiradi a kan wutar jahannama muminai za su wuce wasu kamar ƙiftawar ido wasu kamar walƙiya wasu kamar wucewar iska wasu kamar giftawar tsuntsu wasu kamar wucewar doki maguji wani ya tsira wani a tausaya mai wani ya kai da ƙyar wani a tunkuɗa shi cikin wuta wala haula wala quwwata illa billah wanda zai ya tsallaka wannan sira'i cikin mutane to wannan shine ya tsira shine zai je aljanna amma har yanzu akwai sauran aiki Allah zai ce a tsayi da su a tsakankanin farfajiyar aljanna da kofar shiganta a nan ne za a yi hisabi tsakankanin bayi akan duk wani abu na cuta da zalunci da abin da ke tsakankaninsu na jina ne da rayuka da dukiyoyi da mutunci kamar yadda suke ainihin wato a cikin hadisai mabambanta ya ku bayin Allah wannan al'amari tashin alkiyama al'amari ne babu kokonto a cikinsa al'amari ne da sai ya zo babu makawa kuma bakin cikin da ke cikinsa da bala'in da ke cikinsa da tashin hankalin da ke cikinsa ba ɗan kaɗan ba ne wani shiri ka yi ma wannan rana ya kai ɗan uwa musulmi me ka tanada wajen gamuwarka da Allah ya ku ƴan uwa musulmi mu yi kokari mu tuba mu koma zuwa ga Allah kafin lokaci ya kure mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأيدنا بنصرك وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى وول أمورنا خيارنا وأصلح, وأصلح إمتنا وساداتنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله أقوم إلى صلاتكم